أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم القيامة عباد الله إن العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله كبي كثيرة جدا ومن بين هذه العبادات عبادة سهلة جدا ويسيرة جدا وفي نفس الوقت أجره أجرها عظيم وهذه العبادة هي ذكر الله عز وجل ولذلك فموضوعنا اليوم سميناها فاذكروني أذكركم وذلك في ثلاثة عناصر أولا بعض فضائل الذكر من كلام الله عز وجل أنك إذا ذكرت الله ذكرك قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ووالله لو لم يكن في فضل الذكر إلا هذه الآية لكانت كافية فأنت عبد فقير ضعيف ذليل ومع ذلك فإنك إذا ذكرت الله ذكرك فيجب عليك أن تكثر جدا من ذكر الله عز وجل أن الله أمر بالذكر الكثير فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فالله لم يأمر بمجرد الذكر وإنما أمر بالذكر الكثير ومن الأهداف لهذا الأمر أن يخرج الإنسان من دائرة النفاق فمن علامات النفاق قلة ذكر الله عز وجل قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولذلك أمرنا الله بالذكر الكثير حتى نخرج من دائرة النفاق وتكون من من المؤمنين الصادقين ونكون من المؤمنين الصادقين أن الله وعدنا بالمغفرة والأجر العظيم إذا ذكرناه ذكرا كثيرا قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فإذا أردت المغفرة والأجر العظيم فعليك بذك فعليك بكثرة ذكر الله عز وجل ثانيا بعض فضائل الذكر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري ومسلم وفي رواية أخرى مثل البيت الذي يذكر فيه, فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت فإذا كنت تذكر الله فأنت حي وإذا لم تكن تذكره فأنت ميت هذا الحديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضرب اعناقهم ويضرب اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله رواه الترمذي وصححه الالباني فكثره ذكر الله افضل من جميع هذه العبادات والواجب علينا ان نهتم بهذه العباده العظيمه انه يجعل صاحبه سابقا الى الجنه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع اصحابه في مكه فقال لهم سبق المفردون فقالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم نسأل الله أن يجعلنا منهم هذا الحديث هذا الحديث الجميل وهو أن أحد الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل رواه الترمذي وصححه الألباني ولن يكن لسانك رطبا من ذكر الله إلا إذا كان قلبك رطبا من محبة الله فإذا امتلأ فإذا امتلأ قلبك بمحبة الله عز وجل فيمتلئ لسانك بذكر الله فإنك تذكر الله على قدر حبك له فكلما أحببته أكثر ذكرته أكثر وكلما كان حبك أقل كان الذكر أقل وهذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم القيامه ya ku ‘yan uwa masu albarka lallai mu sani cewar lallai ibada na kusantan Allah subhanahu wa ta'ala ko ibadodi da mutane suke aikatawa domin kusantan Allah subhanahu wa ta'ala ibadodi ne masu yawan gaske daga cikin wa'yannan ibadodi da ake kusantan Allah subhanahu wa ta'ala da shi wata ibada ce mai sauƙin gaske wata ibada ce da ba ta da wahala a lokaci guda ɗaya mutum zai samu lada mai yawan gaske wannan ibadar ita ce ambaton Allah subhanahu wa ta'ala don haka ya ku ‘yan uwa masu albarka mawuzo'in mu a yau shi ne ku ambace ni sai in ambace ku fazkuru ne a Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa wannan zikirin yana da falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na farko shi ne idan ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala lallai Allah maɗaukakin sarki zai ambace ka a cikin suratul baƙara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ku ambace ni ne ma sai in ambace ku bi ma'ana ku yi zikiri ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ku ringa yin tasbihi ku ringa yin tahmidi ku ringa yin hailala kuna tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala to idan kuna haka to Allah subhanahu wa ta'ala zai ambace ku ku gode mun kada ku gubutulce kada ku kafurce kada ku daina ambatona ku ci gaba da ambatona ni ma zan ambace ku malamai suka ce da a ce wannan ayat kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita akan abin da ya shafi zikirin Allah subhanahu ta'ala malamai suka ce da ta isar da ta wadatar mu gane cewa ya kai dan uwa mai albarka kai bawa ne fakiri mai rauni kana da bukata a wajen Allah subhanahu ta'ala kana da neman agaji a wajen Allah subhanahu wata'ala to don haka yana da kyau a gare ka ka koma ka ci gaba da ambaton Allah subhanahu wata'ala idan ka yi haka to Allah subhanahu wata'ala zai ambace ka don haka ya ko uwa masu albarka wajibi ne a gare mu mu ci gaba da ambaton Allah subhanahu wata'ala mu ringa tina Allah maɗaukakin sarki a kowane lokaci mu ringa yin zikiri sai Allah subhanahu wata'ala sai ambace mu ya ku uwa masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da yin zikiri da yawa kamar yadda ya ambata mana haka a cikin suratul baqara cikin ayoyi guda biyu Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku waɗanda kuka yadda da Allah ya ku waɗanda kuka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku muminai uzkurullah ku ambaci Allah subhanahu wataala zikran kathira ambato mai yawa Allah subhanahu wataala ya kira muminai Allah subhanahu wataala ya kira waɗanda suka yi imani da shi akan cewa su ci gaba da ambaton Allah subhanahu wataala ambato mai yawa kenan wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da mu sai ya ce wa sabbihuhu bukratan wa asila ku ringa yin tasbihi ku ringa faɗin subhanallah da safe ku ringa tasbihi subhanallahi da yammaci ku ringa tuna Allah subhanahu wa ta'ala da yawa ku ringa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba wai anan yana nuna mana mujarradin ko umurtanmu da yake yi cewa mu ringa zikiri bane a'a Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa mu ringa zikiri mai yawa ya umurce mu ne da abaton Allah subhanahu wataala da yawa domin abinda ake so a cimma manufa a kansa na ambaton Allah subhanahu wataala da yawa shine domin a samu bambancin kai mumini da kuma wanda munafiki ya zama cewa kana da bambanci kai mumini da kuma wani munafiki daban wadda shi wannan munafikin baya ambaton Allah subhanahu wataala amma a mazauninka na mumini sai Allah subhanahu wataala ya kiraye ka ya ambace ka da ringa cewa ka ringa ambaton Allah madaukakin saki da yawa domin yana daga cikin alamar munafurci alama da ake gane munafiki shine kin ambaton Allah subhanahu wataala da yawa Allah madaukakin saki ya gaya mana haka a cikin suratul nisa yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum lallai munafikai suna ha'intan Allah subhanahu wata'ala sa'annan kuma Allah madaukakin sarki yana bayyana su yana mayar musu da kaidin su na ha'inci da suke yi wa idza qamu ila salat wa'annan munafikan idan suka tashi yin sallah daga sun ji an kira sallah qamu kusala sai su tashi cikin kasala sai su tashi cikin gajiya ba sa son yin sallah a cikin mutane ba sa son yin sallah sai su ringa yin sallan nan cikin kasalanci ba sa son ambaton Allah subhanahu wata'ala yura'una nas amma idan suka ga mutane kuma sai su ringa yin sallan dariya su ringa yin sallan su ringa shiga cikin mutane domin a ce suna sallan amma ba sallan suke yi don Allah wala yadhkuruna Allah illa qalila kuma ba a sa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sai kaɗan muhallu shahid anan shi ne ambaton Allah subhanahu wa ta'ala munafukai ba sa yi ɗan kaɗan ne kawai a cikin rayuwarsu za ka samu suke ambaton Allah subhanahu wa ta'ala amma mafi yawan rayuwarsu babu zikiri babu ambaton Allah subhanahu wa ta'ala so don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ke kirayen mummuminai da cewa mu ringa ambaton Allah subhanahu ta'ala da yawa domin a samu bambanci tsakaninka kai mumini da wanda ba mumini ba bi ma'ana munafiki ke Allah subhanahu ta'ala anan ya umurce mu da ambaton Allah subhanahu ta'ala domin mu fita daga kangi ko mu fita daga cikin layin munafikai mu kasance muminai masu gaskiya ta hanyar ambaton Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari ya mana alkawari cewa duk wanda yake ambaton shi to lallai zai gafarta masa kuma zai samu sakamako mai yawa idan muka ringa cina Allah subhanahu ta'ala da yawa Allah ya gaya mana haka a cikin suratul ahzab Allah yake cewa wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat masu ambaton Allah subhanahu ta'ala da yawa da ko masu ambaton Allah subhanahu ta'ala da yawa a cikin mata waɗanda suke ambaton Allah a cikin maza da waɗanda suke ambaton Allah a cikin mata a'adda Allahu lahum maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar musu wani gafara wani sakamako na gafara wa ajiran aziman da kuma sakamako mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya kasance yana ambaton Allah da yawa a cikin maza ne ko a cikin mata ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tanadin gafara Allah zai gafarta masa kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai masa tanadin wani sakamako mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ashe kenan abin da ya kamata a mazaunmu na muminai shine mu ringa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala jimun da'im saboda mu samu gafaran Allah saboda mu samu sakamako mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya kai dan uwa mai albarka in kana son gafara in kana son lada a wajen Allah madaukakin sarki to yana da kyau a gare ka ka ringa ambaton Allah subhanahu wata'ala da yawa abu na biyu yan uwa masu albarka shine wasu daga cikin sashi na falalan yin zikiri daga bakin babban halitta annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a cikin hadithin Imam al-Bukhari da Imam Muslim yake cewa misalin wanda yake ambaton Allah matsalul ladhi yadhkuru rabba misalin mai ambaton Allah subhanahu ta'ala, misalin wanda yake ambaton ubangijinsa wallazi la yadhkuru rabba da kuma wanda baya ambaton Allah misalin wanda yake ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah subhanahu ta'ala, matsalul hayyi wal mayyit kamar misalin rayayye ne da kuma matacce ka kwatanta wa'annan mutane guda biyu da rayayye da kuma matacce ka kwatanta wanda yake ambaton Allah subhanahu wata'ala da wanda baya ambaton Allah subhanahu wata'ala ka kwatanta wa'annan mutane guda biyu da rayayye da kuma matacce wanda ya mutu kam ya mutu shikenan ba zai aikata wani aiki na kwarai ba balle ya samu lada shi da aiki ya wuce amma wanda yake raye kuma yana da dama ya aikata ayyuka na kwarai domin ya samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala to ka kwatanta wanda yake ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah da wa'annan abubuwa guda biyu duk wanda yake ambaton Allah subhanahu wata'ala lallai yana da dama yana da iko yana da lokaci da yake samun lada a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda kuma baya ambaton Allah to lallai ka kwatanta shi da matacce kamar ya mutu ne shi ba zai samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wata riwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mathalul baitil alladhi yuzkaru fihi Allah misalin gidan da ake ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sa ana zikiri ana karanta alqur'ani a cikin sa da kuma gidan da la yuzkaru fihi Allah ba a ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ba a zikiri ba a zikirin safiya ba a zikirin maraice ba a karatun alkur'ani ba a tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala a ciki to matsalul hayi wal mayyit misalin matacce ne da kuma rayayye gida in ana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to gidan yana rayuwa gidan da ba a ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ka kwatanta shi da gidan da babu kowa a cikinsa wa za su yi rayuwa a ciki aljanu ƙarshe sai dinga zo zayewa yana rufewa har ya zo ya rushe gaba ɗaya ya zama babu kowa a ciki amma gidan da ana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuma to za ka gai Allah maɗaukakin sarki yana raya shi ana samun albarka a cikinsa saboda ana karatun alkur'ani a cikin shi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake gaya mana cewa gidan da ake karanta alqur'ani a cikinsa musamman ma ana karanta suratul baqara to shedan yana gudu a wannan gidan ba zai iya zama a gidan ba in dai ana karanta suratul baqara amma gidan da ba a karanta alqur'ani ba a karanta suratul baqara a ciki to shedan kuma ya samu wajen zama nan ne dandamalin saboda ba a zikiri ba a komai amma ba ku gane idan da za a karanta alqur'ani ko a karanta suratul baqara saboda a kore shaidanu ko da sau miliyan ne idan za a karanta amma a bi shi da kida kuma a cikin gidan to kai batan batatantan ne babu abin da zai canza mala'ikun ba za su shiga ba aljanun ma ba za su fita a gidan ba saboda ba yadda za a yi gidan da ake karatun alkur'ani a hada shi kuma da ana, ana jin kiɗa kuma a gidan ba zai taɓa yiwa ba sai dai a zaɓi ɗaya in ma a zaɓi karatun alkur'ani da ambaton allah in ma kuma a zaɓi kiɗa in kuma ka haɗa duka biyu wallahi ba inda wa'annan aljanun za su je su wani alkawari ne na allah alkawari ne na allah haka idan ka dubi zuciyar ɗan adam zuciyar da take tasbihi zuciyar da take ambaton Allah zuciyar da take karatun alkur'ani kullum babu abin da take ji sai karatun alkur'ani babu abin da take yi sai karatun alkur'ani to wannan zuciyar ta sha bamban da zuciyar da ba a karanta mata alkur'ani ta sha bamban da zuciyar da kullum babu abin da take sauraro sai kiɗa haka ga akwai bambanci akwai bambanci na nutsuwa akwai bambanci na kwanciyar hankali akwai bambanci na yardan Allah subhanahu ta'ala. amma duk wanda kaga yana jin kida yana sauraron kida babu ruwansa da karatun alkur'ani to ba za ka same shi da nutsuwa ba ba za ka same shi da kwanciyar hankali ba ba za ka same shi da komai ba ka kwatanta kuma ka gani so da haka wajibi ne a gare mu mu koma zuwa ga karatun alkur'ani mu koma zuwa ga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da haka ne za mu raye zuciyanmu da haka ne za mu raye gangan jikinmu da haka ne za mu raye gidajenmu da karatun alkur'ani da kuma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala amma idan mutum ya ƙiya ya bautulce ya ƙiya ambaci Allah ya ƙiya karanta alkur'ani ya koma zuwa ga sauraron kiɗa to ya sani cewa rayuwarsa ba ta yi albarka ba ya sani cewar lallai zai samu zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya kai ɗan uwa mai albarka ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadithi mai girma hadithin da imamu tirmidhi ya ruwaito imamu albani ya inganta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna so in ba ku labari mafi alkhairin aiki da idan kuka aikata shi za ku samu lada a wajen Allah subhanahu wataala cikin ayyukanku sa'annan kuma za ku samu tsarkakewa a wajen Allah subhanahu wataala idan kuka aikata wannan aikin zai daga darajanku a wajen Allah subhanahu wataala kai aikata wannan aikin ya fi ku ciyar da zinari ya fi ku ciyar da azurfa ya fi ku ciyar da dukiyanku gaba daya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah suna sauraro manzo Allah ya ci gaba da gaya musu cewa wannan aikin da za ku aikata ya fi muku alkhairi akan ku yi burin haduwa da abokanan a gabanku ku yaƙe su ku sare wuyansu su ma su sare wuyanku sahabbai sai suka ce muna so ka gaya mana ya manzo Allah sai manzo Allah sai ce shine zikrullah ambaton Allah subhanahu wataala ambaton Allah ka ringa astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كرنج أنبتم وإنن ذكرور دكراتم القرآن يا في دون أيكن الخير دذاك تباكم من ضع الله صلى الله عليه وسلم دهك أنبتم الله سبحانه وتعالى يا في أيوان صلى أنبتم الله سبحانه وتعالى يا في دكا وتعبادة دذاك دهك يا كو ينقوى ما سؤال بركه wajibi ne a gare mu mu dage da ambaton Allah subhanahu wata'ala ambaton Allah madaukakin sarki yana sanya mutum ya shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kasance da sahabban shi a garin makka sai yake ce musu lallai waɗanda suke ambaton Allah subhanahu wata'ala sun yi gaba sun barku sun barku kukuna baya sahabbai suka ce suwaye ne ya manzon Allah suwaye almufarridun da suka riga mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce azzakiruna Allah kafiran wazzakirat wa'annan almufarridun din su ne waɗanda suke yawanta ambaton Allah subhanahu wata'ala kuma suke yawan tina Allah subhanahu wa ta'ala a cikin maza ne ko kuma a cikin mata ne ashe kenan waɗanda suke yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin maza da mata mutane ne da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi gaggawan sanya su a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikinsu a wani hadithi wadda imamu tirmidhi ya ruwaito imamu albani ya inganta shi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen manzon Allah sai ke cewa ya manzon Allah lallai al'amuran addini sun mun yawa ga rauni ga shekaru wadda wasu abubuwan ba zan iya aiwatar da su ba sai ce ya manzon Allah ka gaya min wani aiki da zan ringa aikatawa wadda kuma zan dawwama a cikinsa na ringa yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kada harshenka ya bushe face yana ambaton Allah subhanahu wataala bi ma'ana dai ya zama bakinka harshenka zuciyarka babu abun da take yi sai ambaton Allah subhanahu wataala ka dawwama akan wannan ka dage ka ringa yin wannan zaka samu mafita zaka samu Allah subhanahu wataala a kusa da kai Allah madaukakin sarki zai ambace ka da haka ya ku uwa masu albarka mu dage kada ya zama harshenmu ya bushe ba ce tare da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala idan ya zama na cewa zuciyarka tana cike da son Allah subhanahu wa ta'ala to lallai zai zama na cewar babu abin da za ka ringa yi sai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da zuciyarka ta cika da son Allah subhanahu wa ta'ala to lallai harshenka kuma zai ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala domin ba yadda za a yi zuciyarka ta so Allah kuma a ce kuma harshenka kuma baya ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yadda kake ambaton Allah gwargwadon ambatonka da Allah haka yake nuna alamar cewar shine gwargwadon son ka ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da kake yawaita ambaton Allah wannan yana nuna cewa zuciyarka ta ɗarsu da son Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da kai karanci wajen ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan yake nuna cewa zuciyarka ta nisanta da son Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan kana son abu kana yawan ambatonsa ne in kana son abu kana yawan ambatonsa ne hatta budurwarka in tana in kana son ta ka ringa tuna ta kenan ka ringa ambaton ta a wurare hatta matarka ka ringa ambaton ta kenan saboda kana son ta ina ga kuma Allah idan kana son shi ashe kullum zaka ringa tuna shi zaka ringa ambaton shi akai dan haka ya ku ƴan uwa masu albarka mu yawanta fadin wasu kalmomi masu muhimmanci kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi soyuwan kalmomi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala guda hudu ne su ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da kowanne ka soma a ciki baka da laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka dinga ambaton Allah da wa'annan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allah yana son wa'annan kalmomin Allah yana son su su ne mafiya soyuwan kalmomi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kana zaune ambaci Allah kana tafiya baka komai ambaci Allah kana tuki akan mashin akan keke a cikin mota ka ringa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kana harkan kasuwanka ka ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana faɗin kalmar la haula wala quwwata illa billah sai yake cewa fa innaha kanzun min kunuzil janna yake cewa wata taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna in kana yawan ambatonta to kana bude taskokin ne a gidan aljanna kai taskanka kenan kana la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah kana yi to kana bude taskoki ne a gidan aljanna taskokin suna nan da yawa birjik babu wanda ya san yawan su sai Allah subhanahu wataala in kana yi to kana bude naka taskan ashe kana tanadarwa kanka wasu taskoki a gidan aljanna sai ka je lahira sai kaga Allah subhanahu wataala yana ta baka lada ka rasa daga ina yake ashe daga waɗannan kalmomi da kake faɗa ne na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yace subhanallah sau ɗari subhanallah subhanallah cikin minti biyar zaka gama shi sau ɗari ka ambace shi sau ɗari manzo Allah yace Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta wa mutum lada lada Allah maɗaukakin sarki zai rubuta maka lada dubu sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare maka kurakuranka dubu to dubbanai nawa idan ka yi ɗarurruka da yawa za ka samu ya ku uwa masu albarka mu ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ɗai Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauƙi da mafita a cikin rayuwa duk lokacin da kake ambaton Allah wallahi Allah ba zai barka cikin kunci ba Allah zai yaye maka duk wani abin da ke damu ka ambaci Allah wallahi Allah zai yaye maka sai kaga kana rayuwa ba a san daga ina bane ashe gatan ka shine Allah subhanahu wataala ta yaya ta dalilin ambaton Allah madaukakin sarki muna roƙo Allah subhanahu wataala ya zama gata a gare mu Allah madaukakin sarki ya ba mu iko wajen ambatonsa a kowane irin lokaci Allah muna roƙonka ya Allah maɗaukakin sarki ka zaunar da ƙasarmu lafiya ya Allah ka fi mu sanin halin da wannan ƙasa take ciki daga wannan gobe ma wancan ya Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon cin wannan jarrabawa ya Allah waɗanda suke tada wannan ƙasa suke tada zaune tsaye a cikin wannan ƙasa da ba sa son zaman lafiyanta ya Allah maɗaukakin sarki ka mai da kaidi zuwa gare su ya Allah ka mana maganin su ya Allah babu wanda ya fi ƙarfinka ya Allah subhanahu ta'ala ya Allah maɗaukacin sarki ka mana maganinsu ya Allah ka wulaƙanta su a nan duniya da kuma lahira gaba ɗaya ya Allah maɗaukacin sarki ka kawo ƙasanmu kwanciyar hankali ya Allah maɗaukacin sarki ka azurta ƙasanmu ya Allah maɗaukacin sarki ka taimake mu ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dukkan wata sharri na fili da na ɓoye qumu ila salatikum narhamukum